وعلى آل أقدر بأمجاد ربي عليه صلاة الله ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه سجدت ذات الخلق ما أشاء يشور بذكر الذي منه تقيم المعائش عليه صلاة الله ثم سلامه وملك وسلطان للملوك قديمه وذا شرف لم يفهم شرفه خامش عليه صلاة الله ثم سلامه خرجنا من الأغيار بذكر دائما بحب رسول الله تنفى الفوارش عليه صلاة الله ثم سلامه على مجل المختار دون سوائه على مجل المحمود مع عشائش عليه صلاة الله ثم سلامه لئن جاب عنكم ذا الحبيب فإنه بقلبي فلا يخدش فؤادي يخدش عليه صلاة الله ثم سلامه لئن جاب عنكم ذا الحبيب فإنه بقلبي فلا يخدش فؤادي يخدش عليه صلاة الله ثم سلامه زمان رسول الله وهو مكانه وذلك مثل العبد جرى شرائشه عليه صلاة الله ثم سلامه خليفة رب العرش وهو أمينه وقد أرأت للأهامسي الفرائش عليه صلاة الله ثم سلامه وشمس الهدى ليس لإذا هيكل الندى وهو شافع يوم القيامة نائش عليه صلاة الله ثم سلامه ثناي عليه قد كفاني فصليا علي عليه إلى الآباد فعل معايش عليه صلاة الله ثم سلامه خدمت رسول الله شوقا محادثا به سامرا في ذكري ومنافسا عليه صلاة الله ثم سلامه عملت ولدي بالوداد أمانة وعاد مرادها ولم أرد ناكسا عليه صلاة الله ثم سلامه رفعت لواء الهد والذكر ثانيا وقلت هماما ومن كان حارسا عليه صلاة الله ثم سلامه ألد لذكر المصطفى شرفا به ونعم وخير كان عندي محادثا عليه صلاة الله ثم سلامه حتى تنجم الفكر في روض وصفه بما سيؤنس لما قلبي عائسا عليه صلاة الله ثم سلامه فيا لك مما هناك ومرتئم بهيج رميناه ومن حادثا عليه صلاة الله ثم سلامه ويمعل لولا الدهر شمع عريته لسان وهام ثم من كان يافسا عليه صلاة الله ثم سلامه محمد عبد الله أحمد حامد عليه صلاة الله مصنع وثالثا عليه صلاة الله ثم سلامه عليه صلاة الذات بالذات دائما ورعال كرام للمدائن نافسا عليه صلاة الله ثم سلامه بأرأة ما تجري من الآل دائما وما تقتل المحبوب فيه محادثا عليه صلاة الله ثم سلامه ذكرت رسول الله من ذهب على حجة وواصلني داري فصرتك على حجة عليه صلاة الله ثم سلامه يعرفني ذكر الأمين فليتعيني كهل وخير الخلج لا أذهب الفرجة عليه صلاة الله ثم سلامه أوعى طلبت زكاة قلبي فإنه مدى الدهر لا يرفع يفارق ذا الفرجة عليه صلاة الله ثم سلامه نشرت بذكر المصطفى قبل نشأتي حيا آذري دعني فقلبي به لجا عليه صلاة الله ثم سلامه حلفت يمينا إن للدهر ناسج لعبد خير الخلق يعني مرهو نفجا عليه صلاة الله ثم سلامه رويت به نشر القلوب وإنني مرجت به البحرين يا أبرز المرجى عليه صلاة الله ثم سلامه ببدل مؤود قد تبلت والمهاده بدل فير كان من جهله دجا عليه صلاة الله ثم سلامه وفاتي هنين كفته متى مكة وقد دوت الأرض الباب فوجا يلي فوجا إنا لله ثم السلام فصلى عليه الله في كل درفة عديد العصا والضم لمن أزهى الحرجا إنا لله ثم السلام وصلى عليه الله في كل ذرة صلاة الجهيل البحر والفلك والموجة صلاة الله ثم سلامه ويجيب بين ما يروم وفوقه بجاه رسول الله من علم الحج صلاة الله ثم سلامه عليه صلاة الله في كل حالة وآل وصحب ثم من أرضه زوجا صلاة الله ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه اللهم صل على إذا محمد الفاتح لما أمر الفاتح لما سمع سراج الأجمال إلى سراج المستقيم ولا آله وقدر يبدأ ربي بسم الله الرحمن بسم الرحيم الله الرحمن الرحيم فكتب وجاد الخلق shehu ya ce sa'imta yi wijajil halki na daidaita karkacewar halittar Allah ما آلها mutukar rayuwa ya rayu lokacin da shehu Ibrahim ya zo a lokacin su mutane sun karkace ana ta baɗala da abubuwa marasa kyau to yana zuwa sai ya kar da su ya daidaita su to shi ne ke sa sa'imta yi wijajil halki na daidaita karkacewar halitta ma asha aishu mutukar mai rayuwa ya rayu bi zikir da zikiri allazil ma'aishu wannan da abubuwan rayuwa ta ɗibu ta yi daɗi minhu daga annabi muhammad da muje أمركم annabi muhammad sarki ne وسلطان الملوك قديمه Allah ta'ala kuma shine sarkin sarakuna to Allah ta'ala kadimu shi kuma hadimin annabi muhammad ne وذا شرفه wannan kwa daukaka ce a ce Allah hadimin ma'aiki daukaka ce wannan to kuma shi fara a Qur'ani inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi saboda haka ya ce ya ce ya ayyu allazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima to shi ce wannan kwa daukaka ce ya zama abu ne na girma a ce Allah ta'ala yana hidima ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to لم يكن شيء مخارج me lam ya tabi shafi ya khamishu me ya ga ba zai yaki wannan daukakar ba أردنا من الأغيار mun fita daga aga yaro abinda ake ce aga yaro wannan Allah halitta kenan shi Ibrahim yace yau mun fita daga cikin aga yaro ba ma cikin halitta mun fice daga cikin su zikiri da zikiri da'iman har abada حب رسول da الله soyayyar manzon Allah حب الفواكه yannan da ake kore kamanta daga cikin ta علامة المقتار ala la an bazal muqtar muqtar yayi sabbin komai دون سواء ba wani sa ba علامة المحمود Mahmud yayi sabbin komai ما عاش عالم mata karbi rayuwa ya rayu فإن بابا كنت الحبيب wallahi idan wannan masoyi na Allah na Muhammad in ya faku gabanin ku ya zama ba ku ganin annabi فإنه في to قلبي ni kuma a lokacin yana cikin zuciyata لا يخدش فؤادي Khadishu mai aibatawa ba zai aibata zuciyata ba زمان رسول الله Rai zamani rasulallahi ramani wa zamani zamani rasulallahi ta zamani zamani na rasulallahi fa wa kanu zamani na annabi Muhammad ne a lokacin sa kawai ma'ana ni ne halifa rasulullahi ta mu je ذلك يسر الحمد eh wannan fa shine manzo Allah shine birni tsari na wannan bawa يرى شرائع idan mai harbi ya harbi to bindigar ba za ta zo waje na ba za ta tarwatse ta خليفة رب الأرض annabi Muhammad shine khalifan ubangijin al-arshi وهو أمينه kuma shi aminin Allah ne وقد بدأت بالأمة شيقا a ترى lokacin da ya je al'arshi ya je wato ainihin sirayi da miraji to shimfiɗa ta al'arshi ta tankwasa ta yi ƙas ta sunfiya ga faɗan farin takalmin ma'aikin Allah takalmin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sa ya fi al'arshin Allah a gurin Allah ta mu je وشمس الهدى Allah Muhammad shine ranan nan ta shari'a ليس kuma الإله shine zaki na abokan gaba أيقن الندى shine cikin baiwa وهو شافع don malkiyama ta shi ne mai ceto ranar alkiyama ناجح na ishu mai ɗaga daga darajar al'ummar ba kuma ya ce na ishu mai tsamo masu laifi daga al'ummar sai ya tsamo su eh kuma ya ce na ishu mai daga darajar al'ummar sa a kiyama ka mu je fara'i alaiki har kafani a yabona da nake masa aqida ya isa mun komai salliyan alaiki Allah kai salati gare shi da abadin abadi zuwa abada abadodi ayal ma'a'i wadda abubuwan rayuwa adabta rasulullahi na yi hidima ga manzon Allah dan bege wa halitta bi ina da zantarwa gare shi samira ina da hirar dare idiki a cikin ambatansa wa munafiqu kuma ina da zartarwa amaltu amanan ai amaltu amanatan na dauki amana bil widadi ta soyayya waran na rantse da ubangiji na wa ra'iha ina zuwa wa rabbi na rantse da ubangiji na wa ra'iha zan kiyaye wannan soyayya wa ahadan da alƙawarin da na dauka walan farfana na kisa ko ba zan warware wannan alƙawari ba wa tulwa kutti na daga tutar nan ta soyayyar manzo Allah kowa ita ya gani ya biyo ni wa zikir taniya da zikiri saniya ina madaukaki wa qalwata amama hakika na hore babban malami a cikin jama'a ta wa kana harisa daga ramin malami a cikin mutane mutane na yan faira akwai manyan malamai akwai kananan malamai to hammama babban malami harisu karamin malami ana cewa kuma hammama babban manomi harisu karamin manomi to ko na bangaren ka dauka manyan manoma yan faira akwai yan faira manyan manoma wanda ya suka rike garma eh sayar da hali sai rana ta bari Eh, akwai ƙananan manoma akwai manyan manoma ko bangaren karatu ne ko da ka dauka yayi ba waje عرفت بذكر المصطفى na rasa barci saboda ambatan Mustafa شفقت به me ina mai lallaba da soyayyarsa ونام أخيه lokacin dan uwana yayi barci da daddare كان الدين هادئا wanda ya kasance abokin hirata da daddare yayi barci na kuma na na nan na tare da manzon Allah فارتعت نجم الفكر na kiyayi zababben tintintini يرود a وجهك cikin dausayi na sufofin annabi Muhammadu بمركي أنس a makiyayar nan ta deba cewa من أجل فيه Aisha wacce ba a samun barna da fasadi gare ta يا لك من مرأة ya mamakin wannan magana daga gare ka ya rasulallahi ومركي kunaka a cananka ne wamartayin da gurin kiwo bahijin mai kwarjini a أبيناه nan ne muka taro dukan alhairi قديما a tuntuntuni da sabon zamani ويمنع طول الدهر لا.
وعريض ina mai nauyaya da shashe karkan shin annabi Muhammad na shi gidan shin annabi to yanzu an sa ni a sikeli za ga na yi nauyi kwarai da gaske to abin da ya sa ni na yi nauyin shashe karkan shin rasulullah yace sai ina mai nauyaya da shashe karkan shin ma'aikin Allah إكرام na nauyaya ga samu وحال da hamu ثم من كان ya fi sa sannan ya fi su da samu da hamu da ya fi su na sa su a sikeli to ni na fi su nauyi za ka na fi su nauyi a sikeli to na shishigi ganshin manzo Allah ne sai na nauyaya daga samu da hamu da ya fi su wayannan sunan ƴaƴan annabi nuhu ne gaba ɗayan su amma kuma a ce shehu ibrahim ba su yake digi ba balaga ce kawai Mm, shi da samu da hamu da ya fi su wa'anda shehu ya fi su sun sani yayi ya kan tauje محمد عبد الله wanda nake yabo shi ne Muhammad dan Abdullahi محمد حامد abin yabo Hamidin yababbe wanda tana an yabe shi عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata gare shi مثنى وثالث salati bibbiyu da uku su tabbata gare shi eh yau Ibrahim ga ka ji ko salati bibbiyu da salati uku su tabbata ga Annabi Muhammadu عليه صلاة الذات salatin zati ya tabbata gare shi بالذات salatin وحدها.
zati ya tabbata ga zati wahada ita kadai zati ta yi wa zati salati to shofi wahadi ويعلو da غراني bege na yana daukaka بالمسائل da ذات cikin yabanni na fisa ina mai zantarwa الآكمات الجديدة da الآن ninkin ninkin abin da ya gudana daga sa'o'i da'iman har abada وما قصر المعبود matakan na yi zance na yi soyayya ga abin so فيه معاد الدم ina mai zantarwa a cikin yaban annabi muhammadu ذكرت رسول na الله ambaci manzon allah أنت ذا الحرب na tuna annabi muhammadu na ambace shi man zahazaha al-arja wannan da ya nesanta yaƙi da barinmu wasalani da hari bayan ya nesanta yaƙi mu ba ma cikin yaƙi wa wasalani da hari sannan ya sadar da ni mu cikin zamani ne rusuli shirtu kamar hajja yau na zama kamar wanda ya je aikin haji ba ni da wani zunubi na zama wanda ya je aikin haji tangaran zai dawo to yau na zama kamar wanda ya je aikin haji saboda na yi sadu da manzan Allah to mu je yu'alliquni dhikrul amin ambatan annabi Muhammad yana hana ni bacci alaylatin ka'an yau dare na ya zama kamar shekara wa khairul khalqi fiyayyen halitta na Muhammadu qad ashafal turja hakika yana ba da funjalar zikiri zuwa gare ni hawa aqrabu tadkhan kalbi zuciyata ta tattare kunama tunani abin da ake ce kunama agogogo irin na bango ko irin wannan din nan wannan eh to akwai abin nan wannan saka nan da yake kat kat kat da ke gofafi sun ce kunama agogon ta lalace to wannan kat kat din kuma harbin kunama ne nas haka yake to haka ga ka to zai ce zuciyata ta tattare kunama amma ta tunanin adabu Muhammad Sallallahu sai ka ji ko sai ce me wa innahu cewa zuciyata qad dahar mutakar zamani la yarfa'u zai burja ba ta rabuwa da wannan burjin No.
yanda kunama take wannan harbin misali kamar yadda agogo yake wannan ka ka ka yake ta tafiya sakan nan nan to haka zuciyata ta tattare kunama ta tunanin annabi har abada zuciyata ba ta rabuwa da wannan burjin na ka ka ka ka amma na tunanin manzon Allah Sallallahu.
ba da abin da shi yake ne ba muna godiya ta yace ne da shautu dhikrul mustafa na yi maye da ambatan mustapha abin rabi qabla nash'at tun kafin faruwa ta tun ka a halice da haka nake to subhanallah to ka ga mai rigima da shehu aiki ya same ka eh na shautu bi zikirin mustapha na yi maye da ambatan mustapha kabbala na sha'ati tun gabanin faruwa ta tun ba a haife ni ba na yi maye da ambatan adamin muhammad ko na kabbala na sha'ati gabanin faruwa ta ba magana haihuwa ake ba ma babu halitta to tun a lokacin ne maye cikin annabi sai ce ne ya adimi da ani ya kai mai zargi na da'ani kamar ni kawai fa qalbi da yi lajja zuciyata ta zurfafa cikin san annabi da ake ta yan yan dariƙa sun zurfafa wajen san annabi ce kwarai kuwa sun faɗi gaskiya da wajen bibi yi lajja zuciyata ta zurfafa can ciki wajen san manzan Allah wani kuma yana cewa fa kulu jihar ku faɗa a fili inna barhama ɗan ashik ku ce hakika barhama ya yi shauƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to mu je alam yamina Shehu ya ce na yi rantsuwa da girman zatin Allah inna nidhara nafsi cewa ni matakan zamani ni ne shugaban masu saƙa inda kai inda saƙa kake yi inda kai masaƙi ne kana saƙa to ni ne shugaban ka ni ma ina yin saƙa amma na ne lam dahi ghairil qalbi amma saƙa ta yaban fiyayyen halitta ba saƙa irin wancan ba saƙa ta yabo da ake sassaƙawa a shishirye ban annabi to ni ne wato ainihin shugaban masu saƙa ta biyar yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya nikma munas ya madalla da irin wannan saƙa tawaiti bihi nashar al-ulum na nan na dai na shara ilimai albarkar manzo Allah duk ilimin da yake wahala yanzu a zamani na yayi sauki to wa innani cewa ni barhama aradtu bihi al-bahrayn na tunan ya koguna guda biyu da kogon shari'a da na hakika na haɗe su ne kuma sun yi daidai ya rabba zamar ja madalla abdai kai madalla da irin wannan tudanyawa amma duk mutane in ka ga su dole wani abu ya rinjaye wani wani shari'a ko ta yi rinjaye wani kuma ilimin sana ma'arfa ya yi rinjaye sai bayan ya ce to ni ko na tudanya su da shari'a ta da hakika ta hakika ta ba ta rinjaye shari'a ta ba shari'a ta ba ta rinjaye hakika ta ba yace ya ni mahunasta kai madalla da irin wannan saka irin ta barhama to ni ya mutu jami'an kawai nuru bahaihi wato ainihin haske na wato ainihin nuru bahaihi haske na kwarjini na annabi sallallahu alaihi wasallama ya majju jami'al kauni yana dadin baki da kaun da ويمهو جلاله yana shafe wato ainihin mata كل مؤمن منال الجاه duk lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana to sai shafe mata gaba daya mata tajja yayin da ya bayyana bi badarin a can badar وأهدي da odu فليس بلد وضحى hakika na Muhammad ya bayyana sai ya shafe bihi budul fere da bayyanarsa ne matan nan na Qurayshawa ya shafe كان من قبله dajja wanda ya kasance da suna cikin duhu kafin zuwan ma'aikin Allah كذاك هنيك haka nan lokacin da aka yakin Hunainu قبله فتح مكة kani ko yakin Hunainu an yi shi kafin ai fatahu Makkah وقد دوك الأحزاب hakika wato runduna runduna manzo Allah ya dandana musu azaba su kafiran فوجا dalil fauza runduna yana bin wani rundunar فصلى عليه الله Allah kai salati gare shi في كل درفة cikin dukkan wani tawa gani حديد الحساب adadin dukkan rairayin da yake duniya والرمل Allah ke salati gare shi adadin asa adadin tsakon kwanin duniya warramli kuma adadin dukkan rairayi na yashi kaga ka ɗebi yashi a hannun ka katin tsawa ya san miliyan nawa ne so adadin duk yashin duniya Allah ke wannan Muhammad salati jiya kuma sai ya ce misalam Allah fa alimin Allah ke wannan Muhammad salati misalin abin da ka sani kai Allah subhanallahi shehu Ibrahim wani mutum ce sallallahu sallamar ila alaihi afarin salama da makaunahu ila ya ce Allah ke wani salati adadin salatin ma da makaunahu ilahu mutuƙar da wa maka a Allah da waje
ماذا بعد مرجع mutuƙar ya nesanta fitina gabarinmu وصلى عليه الله Allah ka yi salati gare shi في كل درفة cikin dukkan kwayan zarra لا sai تقتلوا kuma ga wata kwayan zarra ƴaƴan rana wanda ta zaga din zaga su eh waɗansu in ido ma baya iya tantance kuma kai haka ba za ka gaishe ba wani ƴaƴan ranar shi ne kamar kwayan zarra in kana ɗaki rana ta hasko ko za ka kama waɗansu ƴan dutse mutum wato wannan shi ne ake cewa zarra waɗansu kuma suka ce zarra ba ma a ganin ta to Allah ya nan salati adadin kwayan zarra ta wani صلاة تميت البحر salatin tuhidil bahara wace za ta kewaye kogi والفلك ka haɗe da wa- salatin tuhidil bahara salatin da za ta kewaye kogi wal fulka da jirgin ruwa ta haɗo da shi wal ma- wal mauta da kumfar kogin duk ta haɗo gaba daya sai ciki gaba daya to ويؤتي أبيدا eh wa- ka ba wannan bawa barhama ما يرون abin da yake so وفوقه Allah ka ba shi sama da abin da yake nufi بجاه رسول saboda الله alfarman manzon Allah سلم الحجاج wannan da ya sanar da mu yadda ake aikin hajji shi ne alhaji annabin kwambar ke shugaban alhamai ta wajen عليه صلاة الله salatin allah ya tabbata gare shi في كل حال cikin dukkan kowane hali وآل da alayensa da sahabbai فمن هذا هو زوجها sannan waɗanda suka kasance matan annabi muhammadu su ma su shigo cikin salatin allah masalli ala عليه سا لا ترى لا يسمى سلامه صلاة تؤدينا إلى الذكر والحب زعمت وعاونت لك بالمدي الفاظ وغبارا سلالة والاحدى احفاظ وعيسى اجل الله ثم سلامه صلاة هدينا الى الذكر والهب نسير بسير يبدلي وحدا فاضل وليد وليا في وبالمدي يلفظ عليك لكن لا يضم السلام صلاة رجينا إلى الذكر والحب وقد علي من أقوى معلم مبرز ومن مرى رجال علي وأغلظ عليك لكن لا يضم السلام صلاة وسجدت فقينا إلى الذكر والحب وعلى بالي والرسول مجاوري إذا صدى أرباب القدس وأحفظوا عليه لا لا يضم السلام لا فقينا إلى الذكر والحب وإني أردت لله العقل كتابه وجنبها سلا لا إله وقرب عيسى لا تولى ثم السلام ثلاثة لكن لا إلى الذكر والود وإن أنزل الله دانوا لي باعتي ولي بيرا سلا الله في الأم قلال عليه الصلاة ثم السلام صلاة رحيلا إلى الذكر والود بعين إنايات الإله بكرمه ببدر ومثل جانب الدهر كالعظم عليه الصلاة لا ثم السلام صلاة رحيلا إلى الذكر والود ومن لها ظل أيضا خطا كلما يخاف عليه والعدو يقرب عليه الساعة لا يضم السلام صلاة الجمعين إلى الذكر والود فأشكر ربي في العليم وودي سأبيض برمة همد الدهر يحفظ ليس لا ليس والسلام رقينا إلى الذكر والوكي عليه صلاة الله ما قال صديق وهم ترى صلى الله والأحد أحفظوا عليه صلاة الله ثم سلام صلاة رقينا إلى الذكر والوكي عليه ما على آل الكرام وصحبه كذاك سلام بل سلام كالناس عليه صلاة الله ثم سلام صلاة ربنا إلى الذكر والحسن جرامي وشوقي للنبي مرشد جلامي وتجري في البدائه ترمز عيسى لا ثم سلامه صلاة ربنا إلى الذكر والحسن وماذا علي إن جننت بحبه وقد صار للذات وللهوى أشماد عليه السلام لا ثم السلام صلاة ربنا إلى الذكر والحب فليس علي اللوم في بدي سيدي فما شئت بدها فلم أكن أريد ليس لا ثم السلام صلاة ربنا إلى الذكر والحب فظهرني للأسرار والعلم ظاهر جواهر هو تبر العقود فتبدد عيسى لا تولى ثم سلامه صلاة رجينا إلى الذكر والحب وظهرني للأنوار والحديث عليه وأرسل شمسا في الرياء فنغبط عليه صلاة الله ثم سلامه وليس الوادات والمدساري ملئينا ويكسب أموال الإله ويقصد ليس ذاك لا يصم السلام صلاة تحكينا إلى الذكر والهدي وهل ذا في خيها كلها نجمات جليل جاهل مخلف وهوى يردد ليس بعد لا يضم السلام صلاة راقينا إلى الذكر والهد أفادت جموع الدين وواء بعده وأرشد من قد كان في القي يهدد ليس لا جاء ثم سلامه صلاة راقينا إلى الذكر والهد وبدا لي على دين حنفا غيره خبير بصير غايب وهو مقصد ليس لا جرى ثم السلام صلاة تقينا إلى الذكر والهد محمد مع الكفر والدار يائه وقد رمى الأرزاق يعدو يعبد ليس لا جرى ثم السلام صلاة تقينا إلى الذكر والهد صلاة الله ما تعالى مكرم جرائي وشوكي الدمير نشد عليه لا جلال ثم سلامه صلاة رجينا إلى الذكر والحب شرات آل الأكوان يا خير منكيز وقرطبي مدهي فائك الليف مرضي ليس لا جلال ثم السلام صلاة تقينا إلى الذكر والحب رسول من الفات المقدس سرها قبيله جود سر أنسي وجهيز عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تقينا إلى الذكر والحب تمسوا رجل بيتهم بسوائه ألا ياها بما ذات سوء على البذي عليه سعادة لا ثم سلامه صلاة تفجينا إلى الذكر والهد فإن الأمر ما بقيتم تيام بغفرة سورة ذلك في ومنكزي ليس لا تولى ثم سلامه صلاة تهجينا إلى الذكر والهد وكل بعد الأيام مرهوجا نادي على يابا لا زال الخلق جدلي وأنجزي عليه صلاة الله ثم السلام صلاة تهجينا إلى الذكر والهد وقلني إذا ما هو بجدلي بالمنى وسلني فإني من صلاتي لا كالذي ليس لا جلال ثم السلام صلاة تقينا إلى الذكر والهدى أتيت وإن القصر كل بكلاتي تقبل بي بل منك خير منكر عليه صلاة ثم السلام صلاة تقينا إلى الذكر والهدى تصلى علي الله مقدار تمريه وعالم وأصحاب ألو كل جديدي عليه صلاة غير مسلامه صلاة تقينا إلى الذكر والهدى اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح عمر الكاتم الوالي بركات الأجر wa'antu ina mai tafiya wa kudu da halika ina jan halittar Allah ne nake fuskoki فلك الفضل da yabo da nake yi cikin lafazi ne ban annabi Muhammadu وحب رسول الله kuma ina fuskar halitta wa hubba rasulullah cikin soyayyar manzon Allah وتعهد da أن alƙawari a hafazu da nake kiyayewa تسير بسير muna wata irin tafiya da sairin tafiya يستري الضباب tafiyar da ta wulakanta tafiyar gaggawa amalar raƙumi bai isa ba tafiyar da nake mun fi shi mun fi shi tafiya
وليم الدول ni ba rama ina da wani irin harshe ya hadu da yake korani وبالملك يلفظ kuma yake yin lafazi da yaban annabi Muhammad shi harshen وقد علم الأقوام hakika waliyayi sun yi sanin أني مفرس ni mabu ni wato ainihin mai rinjaye ne garin su ومما جاءوا amma waɗansu ma daga ciki sai da suka yi zalunci gare ni saboda wani ne amma ba su sadda ba to wa azara eh wa arafa zu kuma suka kawo wa azara zu suka kawo na magana gare ni وأن أبالي to ta yaya zan kula da makiya kuwa والرسول مجاوي idan zan yi rigima annabi Muhammad shine makocina da na zo rigima sai ce ya hakuri makocina arziki Muhammadu Rasulullahi makocina arziki ba fitanan ne ba ne da na tashi zan rama zan yi rigima sai manzo Allah ya ce ya hakuri to ne Rasulun mujawiri annabi Muhammad shine makocina to mu je إذا شد أرباب الدخول lokacin da ma'abota son zuciya suka daƙira وأحبط suka fusata ni da fusata zan nemi tashin hankali sai ba za ya ce hakuri ba da shi yasa ka ga kamar ban da rigima annabi Muhammad ne yake ban hakuri shafi mara'i da muje وإني عبد الله kuma ni bawan Allah ne أتلو كتابه kullum sai na karanta alkur'ani وجنب رسول الله da hari ukar rizu ina mai rera yabo na sasannin annabi Muhammadu وإن رجال الله hakika wurjalullahi waliyai sun yi sanin كانوا لدعاء waliyai su danu li da'ati suna da jirgin ya wajen yi min biyayya duk wanda kaga ya raina shi Ibrahim ba wali bane mutumin banza ne to shi yace waliyai suna da jirgin ya a wajen yi min biyayya to mu je ولي برسول الله jar ummuka lahu bance mafi idadi yana gare ni daga manzon Allah فعين هدايات الإله bi farali idan dinan inaya na taimako daga Allah talhasu janibi yana hararo janibi na eh duk inda kake in dai kai na shi Ibrahim ne to idan dinan taimako na inaya daga zati yana hararo ka duk inda kake bi madawi da wanda yake kauye eh wani shirin da wanda yake birni ko kana kauye ko kana birni in dai kana son shehu ya ce to inayar Allah tana hararo ka daga yi tana hararo ka muna godiya to mu je ومن يحدثه أينما كف كل حي aika duk wanda idan dana inayar Allah ya hararo shi to wallahi duk abin da yake jin tsoron sa sai ya je da jin tsoro يقاف عليه wal adu yika rinsa kai maki ma sai ya zo ya yabe ka maki sai ya yabe ka kamar da irin mai gari shekara bakwai yana gidan shehu yana bin sa duk inda zai je a duniya da shi ake yawo amma ashe munafiki ne dan tsurku ne sai yake game shehu yake mara kyau kadi wa alalle mana sai da shekara bakwai ya zo tafiya shehu za ta fi gida shehu ya ce to ka gama ka ga komai ba sai alheri ko amma san me ya zo yi La ilaha to addu'a ya shafa yana dawa shi ne wani littafi ibrahim ya fasu gani yana na wani littafi na gan shi kato haka to shi ne a cikin littafin yake ganin wai shi ya sassoki shehu shehu bai san mallake jama'a bai san duniya dan fafa dan burtan ya gani amma daga ƙarshen yan tijjaniya su suke buga littafin maimakon su ɓoye shi su ɓoye littafin su suke bugawa duk da ya gama faɗe daga ƙarshe sai ya ce amma fa shehu ibrahim yana son annabi Alhamdulillah.
gaban gode to sai ga shi yan tijjaniya su suke buga kuma littafin ya ce shehu yana son manzon allah alhamdulillah kuma allah ya sa mana wannan shaidar ga mu je وأشكر ربي na gode wa ubangiji na بالأمين وود eh na gode ubangiji duk amini ga da annabi muhammadu su bi ina gode musu dan annabi muhammadu shi ya sanar da ni allah to mu je وودي da soyayyar manzon allah ne سأقدمه مدحا da sannu zan ta hidima ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama على الدهر mutukar zamani hufazu ina mai kiyayewa عليه الصلاة والسلام salatin allah ya tabbata gare shi ما قال الصادق mutukar fadin mai gaskiya وحب رسول الله ya ce da soyayyar manzon allah ne da alkawari a hafazu nake kiyayewa ba da alin kira salati ya tabbata gare shi da alayensa masu girma sabi da kuma sahabbansa haka salam sannan aminci ya tabbata gare shi man janabu muqarram mutukar sasanni sun yabo ga ma'aikin Allah karani wa shauki bege na da shauki na innabi da annabi Muhammadu da nake yi yi na shidu kilani yana sa alkalma na nishadi ba ni ba alkalamin ma nishadi yake daɗi yake ji saboda tausiya yake shi wa tasri yana mai gudana fil madin a cikin yabon da nake manzo Allah wata kuridu yana mai yawaitawa wajen yabo wa ma za alayya wani laifi ne yau ga barhama in jinantu bi hubbi me zai damu barhama injinin ta bihudi idan makiya sun ce ni mahaukaci ne dan an ce banda hankali to me zai dame ni a je a kauka da akila ali ya ce in dai haukan na annabi ne a saka na dubu dari na bari to shine kawai da shi ma ya ce me zai dame ni dan an ce banda hankali a cikin sayan manzon Allah to wa qad sara min tahti walid a wanda suka ce banda hankali wa kada sara min tahti wali da yau kuma duk duniya ba wanda yake da matasa yara da suke bin sa irina wa ashmadu da masu farfara sai ne a kada sara min tahti wali to yara suna gargashi na wa ashmadu da masu farfara to me zai da ma da an ce banda hankali kai ne hankali kuma wanda ya kula ka sha sha sha mu je وليس علي النوم wanda laifi ne ga barhama ba su zargi gare ni yau في من سيء a cikin yabon shugaba na annabi Muhammadu وما شئته مدحا wallahi duk abin da na so sai na faɗa cikin yabon annabi Muhammadu ولم أكن ko أفرد ba zan taɓa ba zan takaita ba eh ba zan takaita ba amma tanin dina kake ci gaba da yi zan faɗa kawai da Ibrahim ba zan takaita ba da mu je وبحر من الأسرار domin annabi Muhammadu wani kogi ne daga asirran Allah والعلم ظاهر kuma ilimi ne zahirin mai tashin kumfa ظواهره تجر العقوبة wato gwalagwalai na annabi sallallahu sallama diamond diamond tusirin ukuda tana wulakanta lubu-lubu eh wato ainihin wanda ake na wuya yadda mata suke yi to ya bana nan muhammad ya fi wannan abin wuyan matan tsada mu a wajen mu da fi bara ta وتفقد wata gobe ku gare ni burin lubu-lubun ina ban mu da gwal din da shi mun samu annabi to mu je وبدر من الأنوار annabi muhammad wata ne minal anwari daga haskakai والهدي فالك kuma shi hadai shirya ne ɗalibin mai ɓullowa وأقدر الشمس ke rana yau kin ji kunya إبيا a wajen haske ونبض bare mai buri ki tunda annabi ya zo ke kuma kin ji kunya hasken ki ya fita ki saboda daga shi aka yi ki to وليس الوضاء annabi Muhammad shine zakin abokan gaba جم mai النداء matattariyar baiwa صارم الإداء mai dafe abokan gaba kafin ya je yakin saura wata shida a je yaki za a tura iska ta fara firgita su ta sai an tura iska ta fara firgita su kafin a fita yakin to mu je ويقسم أموال shi البلاد ne yake raba kyaututtuka daga dukiyar ubangiji ويفسد kuma yake adalci a wajen raban عقول الإداء annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lil ida fi dayha kullu ni'matin annabi muhammad ya dandana wa kafirai azaba to جميل manzo Allah ne girma جميل mai kyakkyawa مشكل musulmin mutumin kirki annabi muhammad eh mai kyara mutumin kirki to wa وهو rabbu bidu kuma shi mai kakkabo alhairi ne أبان دموع الدين Anan Muhammad ya fa'idantar da baki ɗayan larabawa ya kwararo musu alhairi وهو أبادهم ya rushe waɗansu kuma waɗansu ya ba su alhairi waɗansu kuma an musu baka-baka yana su abu zai an tarwatsa matsiyata to mu je وأرشد من قد كانت لغير ya shiryar da wanda da ya kasance ya gabidu ya gabidu yana cikin faganniya eh filgai ya gabidu akwai wanda da yana cikin faganniya to manzo Allah ya shiryo da shi ya dawo ya bar wancan hanyar ta masa to ولا أهل الدين Annabi Muhammad ya tausasa ga ahalin addini أن نبقى غيرهم annaba gairihim sannan ya tsawai ya tsananta ga makiyan addinin ya tausasa ga masu bin musulunci wanda suka yaki musulunci ko manzo Allah ya tsananta musu to خمير babban mutum بصير mai gani mai basira واحد wahibun ne wani alhairi ومنطق kuma shi wahawar ne kuma ne karkabo alhairi da al'umma محمد محور القرآن annabi muhammad mahawar kufur shine mai eh, muddin ya'ihi wato dadin dadin mataji na hassan annabi muhammadu mahawar kufuri yana shafe kafirci to me wannan aiki muhammadu sallallahu muhammadu muje الجمال أغناني ana muhammad ya tara kishiya da kishiya يا حبيبي ya alu yana mai daukaka wai hadid yana gangarowa yawwa wani lokacin kawai sai a ga yana cin abinci eh sai a ga manzo Allah yana cin abinci kamar yadda muke ci wani lokacin kuma sai a ga baya ci ya taba yin kwana bakwai ba ci ba sha sati guda sahabbai suna kwaikwayon sa kwanan su uku sai ga su ana shan yasa a rana yace lafiya daga mutane haka suka ce ko yi nike da ke ce wai sarku ba ko da ake koyi da ni ba ko zai ci abinci ya sha ruwa ni a wajen ubangiji nake breakfast rasulullahi Allah ne yake shayar da ni yake ci da ni ko da zai sha abinci ya sha ruwa to manzo Allah yana hawa yana ɗaukaka wai hadin kuma yana gaggarowa to shi ne sai ga an ce an yakin badar an yakin uhudu an yakin hunain an fasa mar goshi an sumar da shi a yaki ya dawo kenan amma in ya kai can magana ta kare ko ta kare sai bayan ya ce bai taɓa yin yaƙi ba ma gaba annan Muhammadu bai taɓa yaƙi ba da waye za a yi yaƙin waye abokin fadar sa ba babu shi babu to shi ne kaji to muna da godiya to mu je عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata gare shi ما قال بابا matakar faɗin mai bege أغناني وجهه da ya ce bege na wa shauki da shauki na إنني من الشبه yana sa alƙalama na nishaɗi
شمتان الأقوال kama ta adin akawa ne na muhammadu ka ɗauka ka saman kasantattu يا خير من ya fiyayyen mai tsamo ne daga cikin bala'i وقمت بمنه eh wa kutu bi madai na fifita cikin yaban annabi فائد lizumin rufi na samu abin da ya wuce diamond fa'ikin lizumin rufi idan mutum gwada ya samu aka ba shi kudin na gwaldin miliyoyin eh ba sun yi sai ba to amma ni na samu abin da ya fi wannan ba ma ni ban masoya da ganin hattashin alkiyama suna cikin arzikin da shehu ibrahim ya samu eh suna cikin sa domin gode رسول annabi muhammadu manzon allah من الذات المقدسة manzo eh abin wato ainihin rasulun manzon Allah eh, al-muqaddas isra abin tsarkakewa sirrinta min zati daga Allah وبين وجود السن tun kafin samuwar sirrin shi yana da sirri kan ba sirrin shi yana da shi ta أنسيب wansi ni kuma a lokacin shi ne ɗaya ba kewa ta وجسمي kuma shi ne babban malami na ka ce ba na zuwa makaranta a nan nake yi to mu je.
نفست na bar su hubba suwa'ihi na watsar da je na watsar da soyayyar wani annabi Muhammadu ورب البيت na rantse da ubangijin Ka'aba ألا يا حبيب الذات eh ala na'am ya habibar zati ya masoyin zatin Allah سوني على البر to ka watsar da munanan ɗabi'una ni na watsar da soyayyar wani kai na rike to kai kuma rasulullah ka watsar da ɗabi'una marasa kyau a jefar da su kawai kuma kyau ya ce wa rabbil baiti na rantse da ubangijin Ka'aba to mu je فإني لأمري cewa ni ban rama la'amari na yi rantsuwa ما وقيت متيم matukan na rayu wallahi sai na ta yaban annabi muhammadu بحب رسول da الله soyayyar manzon allah أهدي annabi muhammadu shine kogona da nake buya ومنقذي kuma shine ne tsamo ni daga sharri yadda wa dare cikin alhaji وشغلي مدى الأيام shagulgula na muddin kwanuka مدح جناني shine in ta jera yaban annabi muhammadu na yaban sasanninsa ألا يا ملاذ الخلق na'am ya malaga malki ya mafakar halitta cutini kai mun baiwa wa an kizi kuma ka samo ni daga musifin وخذني إلى المحبوب wa kudini ya rasulullahi wa kudini ka jani ka fuskani ilal mahabubi zuwa abin da nake so جزي بالمنى eh wa jidliya kai mun baiwa bilmuna da samun abin nema وسلي ka sadar da ni ya rasulullahi فإني للصلاة لك النبي domin cewa ni kamar allazi ne a cikin sala ban cika ba eh ni kamar allazi ne a sala ana magana sai aka ce allazi ne waye gane me ake nufi ana kun gane ba mai ganewa sai ya ce allazina amanu allazina jahadu allazina kafaru allazina jalasu allazina qamu to ni allazina yana da biya ya rasulullahi tsakani in ba da ma'ana Lai.
shi ba ne da mu lafiya to mu je أتيت أتيت نعز وجنك يا رسول الله وإن الكسر قل bikillati hakika abubuwan da ake ganin diwanin nan wai mai yawa ne yace ina kaɗan ne daga saboda kai mai yawa ne to wannan jaban ya zama dan kankani killun bikillati kaɗan ne daga karanta ta ni barhaman ni ne dan kaɗan ne sai ban ya zama kaɗan ne subhanallah to وتقبل بفضل amma duk da haka a karɓi wannan littafi ya rasulullah بفضل منك da falala da ka gare ka غير منك biyayyen ne samo mu daga cikin sharri mu dawo alhairi فصلى عليه الله Allah ka yi salati gare shi جدار قدره adadin salatin daidai kadarin darajarsa a gunka adadin salatin وآله da alayansa da وأصحابه sahabbai على كل جد sahabban annabi Muhammad alau su ne suka ɗaukaka kulla jihibizi akan dukkan wani malami duk malamin da yake duniya sahabban annabi sun bi shi ji shehu Ibrahim Allah ya kara karama Allahumma salli ala محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق أسرج لك آل أسرارك المستقيم على آل أفقر الإنسان العزيز عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة الراغينا إلى الذكر والحب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة الراغينا ثم ذكر والحب كليل وداد العبد فيك صفاء وملك من داء الحب شفاء عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة رغينا الذكر والهدى وذكرك يا خير الأنام جنيمة وللمعتجر أولياء سنة وسناء عليه صلاة الله ثم سلام صلاة رجينا الذكر والهدى فإنك يا ياسين طه محمد أتاك من المولى الجليل صنعه عليه صلاة الله ثم كلامه صلاة ربنا لنبي والهد فقد غرع العرش المجيد لولعته فإنك فوق لك إنك سماء عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ربنا إلى الذكر والهد سألتك يا أرسال والكل قادم من الغدرة العالية أتاه أناه عليه صلاة الله ثم سلامه صلبت ربنا إلى ذكر والحب سلام عليك ما يطمع فيك يا كريم به للأنبياء أتاه عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة التراثينا إلى الذكر والهود وأنه غير بالشعور فلا أرى أنا سؤال الحاجة منك جناح عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة التراثينا إلى الذكر والهود عليك سلام الله ثم سلامه صلاة بها ينفق عنه جداه عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراغينا إلى الذكر والحب
عليك سلام الله ثم سلامه بها ينجلي الظلمة ونيلا حماه عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراغينا إلى الذكر والحب عليك سلام لله ثم سلامه نهر آل الرحمن خبره تبعه عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة جرحتنا إلى ذكره والهدي فما لي غير المصطفى البدر ما ربو وفي جائزة الغير ما لي مرغب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ربنا إلى الذكر والحج هو الكل منه الكل بدن وظاهرا فارس وهو ما لنا فيه مرغب عليه صلاة الله اللهم سلامه فسلات ربنا بجدك والخوف ومن نوره الكونان منه تفجر ولموت من الرسل والكل يشرب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ربنا إلى الجيل والود وموسى وإبراهيم والروح كلهم توصل بالهادي الأمين فقربوا عليه صلاة الله ثم سلامه لا تنجر كيرنا إلى الذكر والورد وكان للمحمود والصول والمنى وأتى حبيب المصطفى والمكرم عليه سلام الله ثم سلامه سلامة ربنا إلى الذكر والهد وليس الله العظيم بأنه عظيم لخير الخلق خلق محذب عليه سلام الله ثم سلامه سلامة ربنا إلى الذكر والهد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها يا قاتل الأمر والألعاب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة رقينا إلى الذكر والحب عليه صلاة الله ثم للرحمة كذاك سلام مثل مثل وثياب عليه صلاة الله ثم سلامه سندت رقينا إلى الفجر والود عليه صلاة الله ثم سلامه سند لنا كل المقامات تذنب عليه صلاة الله ثم سلامه سندت رقينا إلى الذكر والهد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة لنا بالمصطفى الدرب يكسب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ربنا إلى الذكر والهد عليه صلاة الله ثم سلامه على والأسحاب دارا يقرب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ربنا إلى الفجر والحب اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلب الفاتح لما سبقنا المستقيم وعلى آله وقدر الإبداع العظيم wancan diwani wanda muka gama yanzu na shehu radiyallahu ta'ala anhu eh shine tafsirul usul yanzu kuma za mu shiga ikisiru sa'adati mayan karni na arziki eh ma'ana sinadari na arziki mayan karni eh ko san mayan ne da an mu da ta muke cewa nan ko yawa an ajiye sharan haka ajiye riba yawa to wannan littafin haka yake ikisiru sa'adati shine sinadarin arziki in duk ana karanta wannan to sai kai arziki in kana wannan ba muna godiya Allah ya kara karama to shehu yace me qalilun wadatil abdi kankan wasu soyayyar bawa a cikin ka ya rasulullahi safa'u arka ne tsarki ne kuma Muhammad Hukmanin da'il kulubi ba'u yabanka ya rasulullahi shifa'un waraka ne min da'il qulubi daga cututtukan zuciya wa zikiruka ya khairal anami ganimata ambatanka ya fiyayyen halitta baki daya to ambatanka ganimatu ganima ce wani ne mubtakil kuliya sanan wasa daru sanan haske wasa na'u da daukaka wallil mubtagil uliya ya tabbata ga mai neman daukaka in dai kana son ka samu haske da daukaka to ka bi annabi Muhammad ko ba za ka samu to mu je fa innaka ya yasin cewa kai ya yasin taha Muhammad barkakake Muhammad abin yabo ataka min al-mawla al-jadid ataka sana'u yabo ya zo maka min al-maulal jalil daga ubangiji mai girma wa qaddala al-arsh al-jadid wa ta'at eh al'arshin ubangiji ya kantan da kai ga madankwarin takalmin annabi Muhammad fa innaka takalman da manzo Allah yake sawa kafarsa ya fita ya fi al'arshin Allah eh al'arshin ya kaskantar da kai ga dan kwarin takalma ka da wahon wani to mu je فإنك فوق الكائنات سماء domin kai saman sama ne saman kasantattu وسلت بك الأمثال eh manzanni sun yi sallah tare da kai lokacin da kaje Isra'ila miraji yana zuwa baitul mahmud eh manzara ai sallah sallah yana zuwa a baitul muqaddis gabaki dai Allah ya taso da hukan manzanni kan annabi Muhammad ya wuce gare musu sallah eh an yi an yi alwala jibril ya kama ruwan alkausara ce ka jaddada alwala ka ya rasulullah to bayan manzo Allah ya alwala an yi sahu sai ce jibril waye limamin ne dan daga an yi tarko tarko ga Musa a tsaye ga Ibrahim a tsaye ga Nuhu a tsaye ga Isma'ila duk ga sana sai ce ya rasul ai tsaya wanda suke saboda sun san limamin ai saboda su ma mu ne kai kuma kai ne imamu eh wanda ne kana arsalu annabi Muhammad manzanni sai yi sallah tare da kai yace me والكل كان kuma gaba ɗayan su mahalimanka ne marwazai من الهدرة الأنبياء أتاه على ɗaukaka ta zo masa daga maɗalara maɗaukakiya قديمك إبراهيم to yau ga hadiminka ibrahim iyas يطمع فيك يا كريم ina mai tsammani ina mai kwaɗayi a cikin ka ya rasulallahi kariman ya mai girma مهيل الأنبياء dawo daga gare ka nema annabawa suka samu وأنت مهيل بالعود domin kai abin kewayewa ne da sha'anin nuka ولا أرى أنص على الحاجة shi yasa ba a gani ina bayyana bukatuna min ka gina saboda na wadata da kai dan da na same ka bukata ta gama kuma an gama yi mu je عليك صلاة الله salatin hatta waɗannan bai taka a gaban annabar ka yi su in ga shau ya ce alaika manzon Allah yana wannan bai ba kuma to alaika salatin lahi salatin Allah ya tabbata gare ka ثم صلاة sannan amince ya tabbata gare ka صلاة بها albarkar salatin ne ينفق عنه الكتاب miki ake yaye mana dukkan hijabi na miki an yaye shi عليك صلاة salatin Allah ya tabbata gare shi ka ثم sannan صلاة amince ya tabbata gare ka نهاية جلد سلمان albarkar salatin ne ake yaye duhu gabarinmu ودين إبراهيم muke samun baiwa ta alhairai عليك صلاة salatin Allah ya tabbata gare ka sana aminci ya tabbata gare ka قال قال tare da halaye baki dayansu من هوته أباه waɗanda bargo ya taro su da sai da Fadima da sai di Ali da Hassan da Husaini eh shine jiya na faɗa mana sai da na Ali Fadima Hassan Husaini manzo Allah ya rufa musu bargo yace Allah ka lullube su da barban aljanna sai aka je ta wurin ɗakin sai da Fadima yana amin ya Rasulullah dan damar ɗakin Fadima ma sai da ya amsa eh to shi Ibrahim yace to waɗanda bargo ya taro su da sai da Fadima da Hassan da Husaini da sai da na Ali su ma su faɗo salatin a gaida shi Ibrahim don je ثمانية ma'arabu ba ni da wata bukata gairul Mustafa al-Badari sai dai Mustafa abin zabi an ce kowa yana da bukata ya yi wa nasu an tun fukara wa gidan ba shi Ibrahim ya ce ni kan ba ni da bukata to ai ba shiru azumi zai ce zai ce ni bukata ta gairul Mustafa al-Badari ya ce sai dai in samu Mustafa bukata ta kawai annabi Muhammadu ehe al-Badar wannan wata وفي جاهبات a غيرها cikin a cikin kyautar wani annabi ma aliya markabu ba mu da kwadayi duk mai ba da kyauta kan ya zo kan mu ta kai eh ta annabi ita ce ta same mu ita ita ba a rasawa to mu je هو الكل domin annabi muhammadu shine duka Ina wa kullum.
kai duka ma daga gare shi take بدن وظاهر karka ce wai a fili yace haƙu da na'am subhanallahi zahiri da batini وما يسواه duk wani kogi idan ba na annabi ba قال لا فيه مشرب ba mu da mashaya a kogin kafin mu je shan ruwa Allah ya sa kogin ya kafe mu je ومن نوره kaunani duniya da lahira daga annabi Muhammad ta samu منه تفجرت قلوب جميع الرسل kai ilimin baki da yan manzanni daga annabi Muhammad ya kwararo والكل يشرب dukkan annabawa daga gare shi suke sha وموسى annabi Musa da annabi Ibrahim والروح da annabi Isa كلهم duk gaba ɗayansu توسل للهادي الأمين masu kamun kafa ne masu tawassuli ga hadi amintaccen Allah وقربه shi yasa aka kusanta su da Allah shine fa urribu to sai aka kusanta su da Allah tunda sun yi kama kafa da Rasulullah ba mu je هو الكامل المحمود wal kamila annabi Muhammad shine cikakke al mahmudu kuma abin yabo wasul kuma shine fata da ake cewa muna fata to fatan Muhammad kenan subhanallah والمحب wal muna kuma shine abin buri وأنت قريب الله kuma kai masoyin Allah ne al mustafa abin zabi wal muqarrabu makusanci gare shi وقد شهد الله العظيم hakika Allah mai girma yayi shaida بأنه a cewa shi annabi muhammadu عظيم shi ma mai girma ne Allah ya shaida lalle annabi Muhammad fa babba ne eh sai ce kabirun mulakahu kabira kabira yace kabirun mai girma ulakahu da nake gamar da shi kabira kabira Allah babba annabi babba la ilaha illallah sauje خير to مخالف shi ne ya ce Allah mai girma ya yi shaida da annahu cewa na Muhammad azimun mai girma ne li khairu la khalqi hulqun muhazzabu kyawawan dabi'u sun tabbata ga na Muhammad inji Allah a cikin alqur'ani Allah ya faɗi wannan sai naka lala kulkin sauje عليه الصلاة to salatin Allah ya tabbata gare shi wani amincin Allah ya tabbata gare shi صلاة بها salatin albarka salatin ne يقال للعبد ما طلب wannan bawa ibrahim yake jawuwa ga dukkan abin da yake so ya same shi
عليه الصلاة الله salatin allah ya tabbata gare shi في كل درفة cikin dukkan walƙawar gari كذاك سلام aminci shi ma ya tabbata gare shi إذن مسك Tira- kamar misalin turaren almiski shi amincin أولم يكن ko ma wanda ya fi shi daɗin gamshi عليه الصلاة salatin allah ya tabbata gare shi wani والسلام aminci ya tabbata gare shi صلاة لنا كل المقامات albarkar salatin ne kullum makama ta tajalibu dukkan mukamai na matsayi suke jawuwa gare mu عليه صلاة الجنة salatin Allah ya tabbata gare shi والسلام salamin ce ta mata gare shi صلاة لنا بالمصطفى الجنب يكسب albarkar salatin nan ne aljadabu fari rashin ruwa da fasibu yake yalwa gare mu sai kuma a yi ruwa ya ai mun sha ruwa da ko to albarkar wannan baitin ne na shi ibrahim da ba shi ba za a yi ruwan bayan da bai kowa ya ji to mu je عليه صلاة الزاد salatin Allah ya tabbata gare shi والسلام salamin ce Allah ya tabbata gare shi مع الآل tare da alayensa da sahabbansa mutumin zamani tukarribu ake kusanta su zuwa ga Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah الله تباركت من هو للورى كلهم قوت بيتي أقبا والموت لخلق الأنبياء قوت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فهو تجلي الذات بل هو عليم محمد كيران فقل له الحميد لها كفى ملكوت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا كسر والفرش والطيب عليه ومن هيبة الكد صلاة حريت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا يشق الهجرة دون مزاحم ولا خاتم إلا تتالى له ليت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا فتدلى دون كيد فإنه تكاثر على حسين لكي جبروت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فخير الصلاة سيد سيد وحده لا إله إلا الله ما ثم إلا الحق واسر له لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فيا لك من بلاء هناك ومسمعه هواه حبيب الله والرسل فأوتوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأين أدوان الرضا وأين كليمه وأين الذي لا جاء وما تدركه القوت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عليه عليه صلاة الله ثم سلامه يا إخوة الأرباب والعيش والقوت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله شاوية عليه صلاة الله ثم سلامه وتشرق من الأهواء لأن كل ما صرت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عليه الكرام وصالح صلاة من الرحمن والرحمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله الله الله الله الله الله الله الله متاب إحسان ولا لا لا لا لا عليه صلاة الله ثم سلامه من العبد إبراهيم والأهل ما نكر لا لا لا لا لا الله الله الله الله الله بهام إلهي لا أسوق ولا رفت لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كل لك الفتح لا لا لا يا كريم عجب عجب الله الله الله الله الله الله الله قال مهما يسرع للأرض أنكم فقل هذه واشفع عليه بوك إسب إسب لا لا لا لا لا لا لا لا لا الله الله الله عليه أسرع الله ثم سلامه تكيني شرف إلا في سنة قبل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عليه صلاة الله ثم سلامه عليه مهالي الم المهيمن حيث بس لا لا لا لا لا لا لا لا لا الله لا لا عليهم على الكرام والتعليم عليك الذي وفى بيروه النفس لا لا لا لا لا لا
إلا الإسلام يا إلا وقد فاتما ولا تنجم عن الأسرار المستقيم ولا
Ibrahim, muna godiya. abin da daji ko da shau ya ce ne wanda ne na ƙarshe mai shau ya ce تذكرت shau ya ce ta zakartu na tuna annabi muhammadu na ambace shi من هو من وراء كلهم قوت annabi muhammadu shine abincin dukkanin halitta wanda ya samu annabi mamayin wasi ne
وهم فجر domin su halitta su misalin dutsuna ne kawai ya irin dutsuna goron dutsen da halitta ta ce ba mai والمصطفى القرن يا amma shi mustapha sadauki ya kutu shine dutsen diamond muhammadu rasulullah da mu je هو تجلي الذات Annabi Muhammad shine bayyana tajallin Allah ba a ganin ba a ganin zaki eh ba a ganin Allah to in kaga Annabi Muhammad shikenan kaga Allah eh shine bayyana tajallin Allah da zaki ya tajalli sai Muhammad ya bayyana kawai to mu je بل هو عين bal magana ta wuce na huwa ai Muhammad alhamdulillah ibadah وملك العلي eh da da shi wato ba sai ka sai rubuta ya ce ai mir'atuha eh shine muduban Allah kana so kaga Allah ka ganshi ba kaga Muhammad shi kenan da yace mir'atuha muduban Allah eh ainu kuma fassara ta da yawa ainu asali ainu hakika ainu shugaba ainu baita ainu kamban maka ainu mudubi ai gashi nan dai mu je وملك العلي mulki madaukaki daga wannan tasallin ne na Allah كذا ملكوت haka nan malakutu samawati إذا كسرى saboda haka ne annabi Muhammad ya tafiya Isra'i والفرش موضعنا أجل cikin fadar da take halara tana karkashin madankwarin takalminsa ya take ta ya wuce ومن هيبته saboda kwarjinin halarar ubangiji فمن تلا عنه شرير daga nan kwarjinin halarar ubangiji daga wannan ne a jin sana an fere tu jibril ya gudu ya bashi ba zai iya zuwa ba la ilaha illallah ya ce ha huna ya tarakul halila halila anan ne masu yin yarbu da masu yace ya rasulullah iya na aka ce na tsaya ina ƙara ta kuɗe zan kone gaba daya dan Muhammad shi kadai ne ya shiga yace ya yace jibril ina ne hanyar da rabbin je fadar Allah yace ai ban sani ba dan ban taɓa zuwa ba ko ban san hanyar ba to shine manzo Allah shi sai ka ba tafiya sai sai me وصار يشق daga nan ne annabi Muhammad ya rinka cece hijabai دون مساعد ba wani mai matso bosa shi kadai ne a hanyar tafiya ولا خادم kuma babu wani hadimi a hanyar إلا na تفناه huli ta duk annabawa sun sun kuya annabi ya ta kauye rigas ya huce da na sai ga shi a fadar Allah ya shige ta an gaba komai ومدد ya الله fara kusanta ga zati دون كيف ba tare da ka ce kaifiyar yaya kasance da ta bayan wuce tunaninka فإنه cewa shi lamarin تقاصر على هذيك jabarutu to halartar jabarutu mata ta kaita ba za ta yi da suka wannan matsayin ba daga yanzu nan nan inda muke nan nan shine ake cewa nasutu shi yana cikin halartar kauni kenan shine nasutu mutane kenan eh nasutu mutane halartar kauni to ga zan kuma daga wata yani na kuma daga daga sama ta ɗaya zuwa sama ta bakwai na ake cewa malakutu samawat nan ne khabaratul malakut daga sama ta bakwai kuma zuwa sidratul muntaha shi kuma nan ne ake cewa jabarut fadar Allah inda manzo Allah ya shige gana da Allah nan kuma nan ne na hutu shi kuma Allah shine hutu to kaji da me yake ko kuma kaji ta ne bangaren kuma malakutu shehu Ibrahim jabarutu shehu Tijjani eh na huta Allah nasutu annabi Muhammad annabi Muhammad shine tahutu kun fahimta to ɗaya bangaren ɗaya fuskar kenan to wannan shi ne abin da ya ta to mu je sirrin shara'a annabi Muhammad ya shiga fadar Allah ya kusanta ga Allah fasirrin shi da ma annabi Muhammad sirri ne Sara.
da ya tafi yana shiga fadar fasirrin shi sirri ne tsara yayin da ya tafi ya nashi ya kare fasirin cikin sirri biyar sirri ga- ga sirri wahdahu kuma shi kadai ne ya shiga ya shiga ya shiga fadar Allah ya tafi ya tafi ya tafi ya wuce sama ta ɗaya sama ta biyu ta buk har zuwa saman bakwai ya wuce ya je sirratul muntaha ya ajiye malaika jibrilu daga nan kuma ya ƙara tafiya ya je gurin da ba sama ba kafa ba gabas ba yamma ba kudu ba arewa ba haske ba kudu ai da manzo Allah ya shiga ba motsin komai kuma ka ga mai gida kan haka sai barka da asuba ko barka da yamma to shi ya ga Allah ga rabu ga abdu ya ga so za ta zama in ya ce barka da asuba ba ba asuba a gurin barka da yamma ba ba yamma barka da aiki Allah ba ya aiki a gurin barka da huta babu hutu ya za yana ganin zaki sai ce a tafiya to lillah a tafiya to lillah to ka ji da abin yake so da eh manya to za ka sallallahu sallama yake ce dukkan hijabai da shamakai sai ga shi a fadar Allah ya shiga fadar ya kusanta kusancin da ba iya cewa yaya kai fiye ya kusancin yake ba iya ganewa to shi ne ce shi sirri ne da ya tafi ya kare fi sirri cikin sirri da sirri ga sirri wa'adahu shi kadai ne annabi Muhammad babu kowa a fadar Allah sai shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Abdullahi ne bawan Allah ne a manzala sallallahu alaihi wasallama a cikin halitta amma lokacin da ya shiga fadar Allah yana shiga a can gaba shi ya ce ala ila la abdin a wajen babu abdullahi abdu wannan rigar ta na muhammadu babu ta abdullahi babu ita ya cire wannan rigar a nan duniya domin can ba duniya ba ne kuma ba lahira ba ne ala hina lan abdu ya ce babu abdu a gurin wala shay a gairu kuma babu wani allah kan gurin allah kenan لا إله إلا الله لا لا لا ba san ba ita al-haq babu kowa illa al-haqqu sai haqqu a gurin haqqu allah haqqu muhammadu wa sirru lahu sirrin kuma lahutu muhammadu rasulullahi So, kuma zo mana ya lafi shara'a ya tsaya ko sai ka koma daki ne la ilaha illallah ya lafi ne bayana ka ne maka ya mamakin magana da ka gare ka na kawo masmai naka a canan ka ne wa masmain da ji shi na muhammadu ya ga allah kuma ya ji musa ko bai ga allah ba ya ji zancen ne Eh, ya ji zancen ne allah ya ce musa innani an allah idan aka yi ma magana ta kun da kake ji shi ko annabi musa ta ko ina ya ji da allah ya ce innani an allah sai annabi musa ya rika jin zancen allah ta haƙori da haƙori ta hanci ta gira ta ido ta kafa ta kunne ta kafa duk kafar gashin duk kafar gashin annabi Musa sai da ya riga sun zance Allah yana shiga cikin sa ba har da Musa sai da annabi Musa ya fada su ne ko bai ga Allah ba ya nemi yana so ya ga Allah ba za ta yace Musa ba za ka ganta ba lan tarani bai ce lan sai ce lan har abada in dai a duniya ne ba ka ganta ba nan musa ya dai masa yana so ya ga Allah domin ganin Allah ya fi aljanna daɗi ya ce to kai duba ya zuwa dutsen can ya zama can ya ce fasar mata rani da sannu za ka gani halara ta ta jalle kamar kwayan zara ya mai da dutsen da kan da da kake ya gargaje dutsen duri sai na sai kura ce take tashi wa harra musa sai ka musa bai ga Allah ba dutsen ya gani ya firgice fada a sume su baye ku suka ce a dutsen duri sina yana nan yadda yake dutsen da Allah ya ce ya dandake zuciyar Musa kenan dan ba zai yiwu ga Abdu ga Rabbu ba sai dai daya Musa kan babu shi Allah kuma yana nan to shi sa yana tajalli wa harra Musa sa'iqa dutsen zuciyar Musa ya ragargaje dandake tani annabi Musa ya fada su ne sai Allah ya tabbata a wajen zati zuljalal wal ikram kullu man alaiha fan wa yabqa wa tabara rabbuka zuljalal wal ikram kaji yadda aka yi da shi ba na Muhammadu shi ya ga Allah kuma ya ji zancen Allah to shi ne sai yake ta a nan ne manzo Allah ya taro eh a wannan guri ya ji zancen Allah kuma ya ga zancen Allah ba a rabbahu hakan bi ayyin wa surati fa kullun suwa hadha wa hadha wa
wa rasul ma utu wannan su da ma mutu manzanni ba su samu wannan abin da Annabi Muhammad ya samu ba awamu habibullah kawawu habibullahi manzo Allah ya taro duka abubuwan alhairai wa rusul ma utu abinda manzanni ba su same shi ba fa ai maduwa min za inda annabi Muhammad ya je fadar Allah ina dutsen Tur Sina yake a gurin inda aka yi munajati da Musa yana nan ba dutsen a gurin to wa aina kalimu ina Musa yake shi ma bai san gurin ba wa aina lazina ta wa masjidil hutu ina wanda masallacin sa ya zama suke kifi annabi Musa dan mata an biyo shi mutanansa ko kuma ya fice musu yana fada cikin jirgin ruwa kawai sai suka ga jirgin zai fadi masu jirgin pow pow suka ce kai a jirgin na ko da ya fice mai gidansa mu yi kuri'a ta fada kansa mu je a sha ruwa ana yin kuri'a ta fada kan yin musa suka ce wallahi sai ka fada ruwa dama kai ka ja mana masifa wallahi ruwa ta hai suna tunya sha ruwa kawai sai wani kifi ya bude baki sai haɗiye shi sai Allah ya ce ya kai kifi wannan fa bawa na ne manzo na ne karka ci namansa kuma karka karya masa shi amma tun da ka haɗiye shi to ya zauna a cikin ka kwana arba'in ba ka shi bursun kurkuku sai da ya kwana arba'in a cikin gibi ce baran ya ce wanda su ji da hulhutu wannan cikin kibin da ya masallacinsa don har sallah ne a cikin kibin su baye suka ce wannan cikin kifin da ya shiga ɗakin nan da ka shiga kenan ɗakin da ka shiga da ma'amuli a hannun ka to cikin kifin kenan shi ta nan ne na je nasa kuma ya ce subhanaka tabbatar zar bai ce subhanahu ba subhanaka ga shi da halar kenan to yana cewa subhanaka tabbatar sarkinka wannan kifin sai ya ji kuma lallai yau ba yi nusa bane a cikin sa ya haɗi ba layi la ilaha illallah da yi nusa ne yanzu ba shi bane ko yanzu ka fito daga usuli in dai da gaske ne aka ce wa kunna wuta a can naka wallahi sai ta mutu gariya take yi in dai da gaskiya ne wallahi sai wuta ta mutu dan ba subhanallah ka shi kenan dai ya to ai shi ne ka gani ita wuta ai tana cin mutum ne to kai kuma sannan ai to to shi kenan dai to mun dai gode eh ka ji ko sai ji kibi ji hadi wallahi Allah kawai amare da Musa a bakin koki sai a bani da shi ya watso shi ga shi nan dai a cikin Qur'ani Allah ya gaya mana to sai Ibrahim ya ce ina annabi Musa a wajen da annabi Muhammad ya je ga Allah a Adam ina Musa ina dutsen Duri Sina kai ina ma Yunusa yake wanda masallacinsa suke kifi duk ba a wajen sai annabi Muhammad kawai shi da nan ya shiga fadar Allah to me ce alayhi salatu wassalam salatin Allah ya tabbata gare shi masalamu sanani ce ta mata gare shi kai surar arfa Eh, albarkar salatin nan ne istihalul arzaku arzuka suke yalwa gare mu wal aish muke jin daɗin rayuwa wal qawm kuma muke jin muke samun abinci wannan na sha faɗa muku irin waɗannan ana rike sai kai eh alai salatu la in summa salamuhu bi hayy suhulul arzaq wal aish wal qut ba hadda ce wannan akan ku ko a diwa da ka kai alama an kan gida sai ka dauka wallahi in dai ka rike wannan da arziki da jin daɗin rayuwa da abinci sai dai ka ba wani wallahi sai dai ka ba wani albarkan manzo Allah eh shi ne shi ce bi ha albarkar salatin yusuhulul arzaq arzuka suke yalwa gare mu wal aishi da jin daɗin rayuwa wal qutu da abinci eh rike wannan wallahi Allah sai ya baka albarkar manzo Allah har gida abin zai biyo ka za ka same shi dari uku da sha uku adadin burtsalai kai ta bugawa in ko makamin ka ya kai ɗaya sai ka kara ko eh sai ka karanta shi ko wancan aikata dubu da ɗari ɗaya da sha ɗaya one one one one haka ne ko yawwa an kuma wata da wasu abubuwa nan jinjimu a kanka sai ka karanta da dubu to shi sai ka zo gida to mu je
alayhi salatu salatin Allah ya tabbata gare shi kana ni ce ya tabbata gare shi wa tashribu min hawari Gome na sutu da albarkar salatin nan ne fataccen na sutu mutane suke haske min alwarihi daga haskakan adam Muhammadu. Nasu mutane to na sutu da abaraniyanci kenan. Shan ma na baya da muka ce lahutu, hahutu abaraniyanci ne yaran su annabi Ibrahim ne. Malakutu kuma kai ka sani ai malakutu samatu wannan larabci ne. Amma wancan yaran su annabi Ibrahim ne shi ne suke cewa na Muhammadu mun hanin na. to da yaran su kenan abaraniyanci to shine wancan lahutu hahutu eh a kun gani na su to waɗannan abaraniyanci ne to mu je salatu min ar-rahman salati daga ubangiji mai rahama wa rahmatu da jin kai daga ubangiji alayhi wa ala alihi wa wannan salati ya tabbata gare shi da alayensa masu girma sahbihi da sahabbansa kama da ka shauku bege yana ɗaukaka gare ka ya rasulallahi bil amini ga- ga annabi muhammadu الذين فضله الروح الأمين amin wannan da mala'ika jibril ya busa a cikin ruhinsa أتاه إلى yayin da aka aiko jibrilin عليه الصلاة salatin Allah ya tabbata gare shi والسلام sana amince ya tabbata gare shi مع الآل tare da alayensa da sahabbai مع هذه hada السنة mutukan mai faruwa ya faru in dai mai faruwa ya faru to Allah ya annabi salati
عليه الصلاة الله salati Allah ya tabbata gare shi sana amince ya tabbata gare shi من العبد إبراهيم daga wannan bawa Ibrahim Iyas والأهل ما ni نكر ko ba na warware alkawarin manzon Allah ina nan tare da shi ba zan warware ba بشغل يذكر المصطفى shagal gula na shine ambatan Mustafa abin zabi ومنيه da yabansa بحمد إله na gode ubangiji na لا فسوق ba tare da wato lafa suka ba tare da fasikanci ba ولا رفض kuma babu alfasha ba fasikanci babu alfasha wannan gude ce lafa suka wala rafas qur'ani ne ko ko bai kai wannan ba to mu je to mu je هو العبد حقا annabi muhammad huwa al-abdu hatta in ka dace wannan bawan Allah ne to annabi muhammad kenan shine bawan Allah cikakke na gaskiya والأنام عبيده su ku halitta dukkan su bayan muhammad ne duk bayan da muhammad ne mu gaba dai mun ji shehu فقل لي يا ka مختار kasance gare ni ya abin zabi قل لي ladar jakar ka kasance gare ni ladar jakar lokacin da aka fadi cikin kabari na ka zama kana tare da ni dan abdullahi وقل لمحبي ka kasance tare da masoyi في a قبوري cikin al'amura لأكلها gaba ɗayan lamari وعجزت ka سريعا taimaki barhama da gaggawa يا كريم ya mai girma أعجز a tis taimaka taimaka shehu ibrahim لا القمر مع ما ladar kabari lokacin da aka sanya barhama cikin gabarinsa يسأل العبد ma'ama yus'alil abdi an kumu sanda ake tambayar bawa game da lamarin ku dan kowa sai an tambaye shi a kiyama za a zo da manzo Allah cikin gabarin mutum sai ce me za ka faɗa game da wannan masoyin Allah to sai mutum ya ta bayani kamar mu sai mu ce rasulullahi habibullahi dan ga dan Allah eh sai malaiku su ce to an gama shiga aljanna kawai an gama su kuma can na ce wannan waye sai ce ba mu sani ba wannan ba mu sha mujina Allah ya kare mu to shi ya ce san da ake tambaya ta game da lamarin ku ya rasulullahi fa kul hadimi ka ce da malaiku ni hadimin ka ne wasba alihi bika kai ceto ga masoyinka isbu is yayin da aka tashe ki daga cikin kabarin nasa to عليك صلاة الله salata Allah ya ta mata gare ka salami ce ta mata gare ka إن شر salatin ta kiyaye ni daga dukkan sharrin masu shari إنا بسنة Eh, ta kiya daga sihirin masu sihiri ta kine sharrin sihiri ta kiya daga sharrin sihiri tsafi in na fi sunna fas in mai tofi ya tofi cikin kulli sanda yake hada asirin da zai tufa yana nan tofa tofan banzar ya gama tofa ya wuɗin na banza eh to salatin ta kiya ni daga sharrin abin da ya jefo ya fada ya fada can Allah ya kare mu
عليك صلاة الله salatin Allah ya tabbata gare ka ثم السلام sanani ce ya tabbata gare ka عند مخالق المعين adadin salatin adadin dukkanin halittar ubangiji mai shaida da aikin komai حيث بهيت haisu ba bi inda halitta ta ɗaiɗaya ta a duniya عليه مع الآل الكرام salati ya tabbata gare shi da alayensa masu girma da sahabbansa عديد الذي وافى bihin ruhunsu da bas adadin dukkan wanda mala'ika jibril ya busa a cikinsu dukkan su ka to salati ya tabbata ga annabi Muhammad adadin wannan to ba dan karasa wannan zuwa can ja mu karasa ضياؤك منه الخوف haskakanka ya rasulallah minhu da kauni daga haskakanka ne halitta ta bayyana فليتملك yayin da haskanka ya yi haske ومن بينك الجانب daga الآخر fararar fairarka ne albihar koguna kamar wasu suke tashin kumfa أحمد ya ahmadu abin yabo يا داها tsarkakakke الغني amintaccen allah محمد annabi muhammadu عليك سلام salam aminci allah ya tabbata gare ka دونه المسك يا رب da tunanin almiski ya zama ƙanshin da yake bai kai salatin ba ya zama koma bayan wannan salati ne wajen kamshi daga daga da- daga ƙanshin annabi muhammad ne باب الجنان aljanna da kaga ta yi kamshi daga rasulullahi ta yi kamshi ita aljanna وأبشره da da nasharar wato hajjar ya kamshin به طه مسك da albarka annabi muhammad ne fa miskon almiski da albarkarsa ne tashi kamshi والكبار walki ba da turaren wuta والبنفسج walbana tafsatu da ta gargaje ومن حسنه sai wani ya ce to ibrahim ce da ya fada ai ne sai ibrahim sallah da duburi ya ce da allah ya umarni a yi sallah da wani littafi bayan alkur'ani ya ce wallahi mu da na diwani ba ne to mu da abin da ya taro to kan shi ibrahim ya ce albarkarsa ne eh almiski ya tashi kanshi wal kiba da turaren wuta na hayakin nan da ake sawa wal banafat da ta gargaje ko ba sa ta ana sa ana sa ko a ga abana ta gargaje ko hakkin daka ko ba su ومن حسنه kiri bai a dawo lafiya wani nusidihi daga can daga can annabi muhammad ne قول الجنان yan matan aljanna da suka caba ado daga annabi muhammad ne adam ومن حسنانه la ilaha illallah jalalar ta ubangijin ma ita kanta daga muhammad ne gaji da wancan yan matan aljanna da suka caba ado da nadin aljanna da kamshin nata duk daga na muhammad ne da jalalar ta ubangijin ita ma daga muhammad ne to ومنه جلاله to ناره na تتلألأ rubuta ta ajjaj wutar jahannama da take huruwa ita ma daga muhammadu ne da aljanna da wuta duk daga ci kaga ita da ka ji sunayen aljanna sai ka ji daɗi a ranka kuma ba hausa bane ba ya ranka bane amma sai ka ji daɗi jannatin na'im jannatu adani dari salami dari maqami eh jannatul ma'awa firdausi haka sai ka ji daɗi wancan ko sai ka ji kamar bala'i bala'i ne ba jahannama hawiya sakara hagu hagu lazza hudama Allah ya kare mu ya zama da zama sale da duka wani ke ba ya ce mu ba za mu ga wutar ba har da wace ta ba za mu gani ba eh ne ba ya ce to wannan yan matan aljanna da suka saba ado da kanshin aljanna daga san annabi ne ya ce haka kuma na rubuta ta ajjaji wutar ma da take babbaka wutar jahannama ita ma daga hasken sa aka yi ta Allah ya kare mu ba mu je ومن علمه لوه العديد lauyin mahfuz da shi kansa daga ilimin annabi Muhammad ya faru وعليه الخلق bihi kai daga gare shi ne wa alaihi zuwa gare alhalqu ita kanta halittar ga wani cewa ne lissafin ya yawa ko eh da aljanna da huta da ta gargaje sai ce kai ita duk halittar ka bihi daga shi ne alaihi zuwa gare shi ne wal amru yusuju lamarin halittar da ake sassaƙewa shi kansa daga annabi Muhammad don mu je لذاك سراب saboda haka ne ya tafi Isra'il ولكل موقف أليم kowa kuma ya zama yana karkashin madankwarin takalminsa مع كرم خير ai القلب ka girmama ga fiyayyen halitta أنا هو أظهرك wannan da ya fi kowa kwarjini وشق له البدن an keta masa wata mai haske وأسبلت كما jama'a girgije ta sauko masa da ruwa ولد ruwa الدار bi wata da ruwa da'iman har abata ya sassarci yana sassaƙewa su ya sassarci shi ne wannan da ake ta ruwa ya tsuge a da zahirin sa ko ta daga gara to wannan tsugewa shi ne ya sassarci shi ne ma'aji kamar je يعني صلاة الله salatin Allah ya tabbata gare shi وسلام sana ce ya tabbata gare shi صحابة أحباب albarkar salatin ne masoya na suka samu duk abin da suke nema a duniya Wani- yau muna godiya to sun samu babban rabo kace ne ودي مصعد makiyana kuma musa'atu suke cikin firgita da Allah dan Allah dan annabi makiyan shi baran ba a firgita su suke ba a firgita zaka ga matsiyaci ko kuma ga masu gan wadata ko da Allah to mu je عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata gare shi ثم سلامه salamin ce ya tabbata gare shi فوزن سار الدهر لا albarkar salatin nan ne ta hulli lisanin dahara salatin take warware harshe na mutukar zamani la atallati laji ba na ingina shi ne latalatu ingina kenan to ba na ingina shi ma wannan baitin ana rubuta shi ranar ko a ibadan ne na mace akwai da muka haɗu wani yake gaya min yace baitin nan naji a kaset ka faɗa yace da na ɗauke shi da nake rubutawa yace yanzu na daina ingina yace wallahi da ita aka haife ni shekara wajen arba'in da wani abu yace amma ga shi to shi ibrahim da kansa ne dauka ake ka imani kawai bai yi to tashi wannan maganin ingina ne in kana ingina ka rike wannan ka bude wuta a rika rubutawa ana sha shi ma ɗari uku da goma sha uku ana rubuta ana sha ana zuba zuma a ciki ruwan rubutun sai a wanke rubutun kuma da wa- wannan zanzan ana sha albarkar manzo Allah har shi zai saki dan kuma mutum ba ina yake ba mai wa'azi ne in ya je wa'azin ba abin dadi shi ma ya rike wannan ta so ne ya je wa'azin ba so ake ma kawai an jela su bi gari ya damu mutane kuma iya kokarin sa yake amma ya damu jama'a don kana so a ji ka farba la ilaha illallah rumre a ji harshe yau kike albarkar shehu ibrahim kuma ka yadda kai imani yawwa to ka rike wannan Allah ne to wannan shine abin da yake akwai to mu je عليه صلاة salatin Allah ya tabbata gare shi wannan amincin Allah ya tabbata gare shi صلاة لنا albarkar salatin ne أنوارها تتبلد haskatan salatin ta tabarnutu take kyankyali gare mu عليه صلاة salatin Allah ya tabbata gare shi والسلام sannan aminci ya tabbata gare shi صلاة بها albarkar salatin ne كل القرون tufarraju dukkan bakin ciki tufarraju yake yayewa gaban mu Allah ya yaye mana dukkan bakin ciki صلاة وتسليم salati da aminci من الطيبة عرض wanda ya fi turare kanshi ne daɗi عليه ما wannan لأنك salatin ya tabbata gare shi da alayensa masu girma وسعي da sahabbansa Allahumma salli ala إلا من فاتح ما أغلق والفاتح ما وقنا سراج الأجلال يا سراج المستقيم